أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السمعيات to as-sam'iyat wannan babi ne na wato abin da yake wajibi a kanmu mu kudure abin da ba ana neman hujjarsa daga hankali ba ba kuma abu ne wanda yake ya shafi wato annabawan ubangiji a'a abu dai wanda yake an zo mana da labarinsa su annabawan sun zo da labarinsa wanda yake wajibi ne a kanmu mu kudure shi ake kira san'iyatu wato ingantattun labarai wanda dole a kudure su wanda jin su aka yi labarai ne an ji su daga wajen bakin da baya faɗar abin da ba haka yake ba to حقيقة باب القبر بالسؤال وأن موت الخلق بالآجال والحشر والصراط والميزان رؤية الإله رفعه القرآن نزول عيسى وهو قرب الساعة وقتله الدجال الدجال
حقيقة باب القبر to hakika zabal kabari wajibi ne a kanka kai mukallafi ka tabbatar da cewa akwai azaba a kabari yadda mai risala ya kawo cewa wa annal muminina yuftanuna fi quburihim wa yus'aluna yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirati wajibi ne a kudirce cewa mummune ba ma sai lalle fa mummunan ba to ko da yake za mu ji nan gaba to cewa mummune ana jarraba su a cikin kabarinsu ana tambayar su بالسؤال to ka tabbatar da azabar kabari bis su'ali wadda sababin ta tambaya za a tambayi bawa daga waye ubangiji wane ne annabi wane ne menene littafi da sauransu dai to wannan amsa wannan tambaya gaggawar amsa ta ko jinkirin amsa ta ko kasa amsa ta shine abin da yake haddasa azaba wato ni'imar kabarin ko azabar kabarin wanda yake gaggawa amsawa ya amsa daidai kan wannan yana cikin ni'ima wanda yake kuma ya yi jinkiri to wannan fa sai ya fara ganin yadda baya so tukun in ya so daga baya in ya amsa kuma abin ya dauke wanda yake ya kasa ma gaba ɗaya shikenan ya gamu da azaba a cikin kabarin wato to akwai saɓani tsakanin malamai ita tambayar nan ga kowa da kowa ne hatta kafiri sai an tambaye shi koko mummune kawai ake tambaya to kusan dukkanin malamai in banda ibnu abdulbari sun tafi zuwa cewa tambayar nan ana tambayar kowa da kafirin da musulmin hatta kafiran ma wato sai an tambaye su don abin ya zama ƙarin azaba gare su amma ibnu abdulbari ya ce a tambayar nan kan ga wanda yake musulmi ne ko wanda yake yi da'awar musuluncin wato kamar wanda yake munafiki wanda yake yi da'awar musuluncin amma wanda daman bai da'awar musuluncin ba inji ibn abdulbari ya ce a shi wannan kan ba za a tambaye shi ba kuma tambayan nan zuwa kwana nawa wasu ka ce zuwa kwana uku wasu ka ce har zuwa kwana bakwai ma ana tambaya bawa a cikin kabari wato a maimaice yau an tambaya gobe a sake tambaya jibi a sake tambaya to kuma matsalan da wani harshe ake tambaya wasu ka ce kowa za a tambaye shi da harshensa da ya sani wanda yake ya san arabiya a tambaye shi da arabiya wanda yake ya san wani harshe bai iya arabiya ba da harshen dai da ya sani za a tambaye shi wasu ma suka ce a ai da suryaniyanci ake tambaya kamar wani shehu bulkaini cikin maluman suyudi haka ya bada fatuwa wanda shi shehu suyudin yake fada a cikin manzumar da ya akan azabar kabari halayen kabari yake cewa min ajibi ma tara al-ainani anna su'al al-qabri bis-suryani atabi zaka shaykhun al-bulqaini lam arahu li ghairihi bi aini wa min ajibi ma tara al-ainani yana daga abun mamakin abinda ido za ta taba gani cewa anna su'al al-qabri tambayar da ake a kabari bis-suryani da harshen suryani yanci ne atabi zaka shaykhun al-bulqaini haka shaykhun malamin mu bulqaini ya bada fatwa amma lam arahu li ghairihi bi aini ban ga wannan ba ga waninsa daga malamai ni dai da idanuna in ji shehu suyudi yace ban taba ganin wannan fadin ba ga wani shi bulkaini din nan ba wanda yake ana tambayan nan ne da harshen suryani yance amma shi ya tafi akan haka to wato amma da aka ce ana tambayar kabari wato ba ga faga kowa ba akwai wa'anda yake aka togace su kamar wanda yake yi mutuwar shahada kuma shahadar ko ta duniya da lahira ko ta lahira kawai ko ta duniya da shahada ta duniya da lahira wato wanda yake an kashe shi a wajen yaƙi yaƙin da yake an yi shi saboda Allah ya zama shi kuma ya je ne don ɗaukar kalmar Allah ba ya je don wani abu ba ya zama an kashe shi a wajen wannan yaƙin to kaga wannan yayi shahada duniya da lahira a nan duniya hukuncin sa hukuncin shahidi ba za a yi masa wanka ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa likafa ne ba za a binne shi ko da tufafinsa annabi ya ce zammiluhu a za a tashe su ranar alkiyama da wannan mikin nasu da komai nasu amma launin haka amma kuma kamshin ya sauya to wannan shahidin duniya da lahira kenan shahidi na na lahira ko kawai a shahidin duniya kawai wanda yake ya je yaki yakin da yake an yi shi dan Allah amma shi ya je da wata niyya ba ya je dan Allah ba aka kashe shi to wannan yayi shahada a nan duniya tunda mu ba mu san abin da yake zuciyarsa ba hukuncin sa duk abin da ake wa shahidi kam za a yi masa tunda shi ma zahiran a fili kam ai shahada ne to ba mu san zuciyarsa ba amma wajen Allah kan ba shahidi bane shi yasa aka ce shahidi ne a duniya kawai amma ba shahidi a lahira ba akwai kuma shahidin duniya a lahira kawai banda duniya shine wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa kamar irin wanda ya mutu da ciwon ciki ko wanda ya mutu zamanin waba'i ko wanda ya mutu mace ta mutu wajen naguda ko wanda ya mutu cikin wuta ko wanda dutse ne ko wani abu ya faɗo masa ko gini ya mutu ko wanda ya mutu a cikin ruwa wanda ya mutu a cikin wuta wanda ya mutu a ruwa to duk waɗannan sun yi shahada amma shahada ta lahira ba shahadar duniya ba ma'ana wato ba za a yi musu tambayar kabari ba kuma ba za a yi musu hisabi ba ba za a yi musu haka nan wanda wato ya mutu daren juma'a ko yinin juma'a to da irin wa'annan an faɗa cewa an tugace su daga wa'anda aka ce za a tambaye su a kabari su kan ba tambayar kabari a haƙƙinsu ko wanda ya lizimci karanta suratul malik tabaraka kowane dare ko kuma wanda ya karanta kulhuwallahu a rashin lafiyar da ya mutu a ciki to duk wa'annan suna cikin wa'anda yake an togace su cewa ba za a yi musu tambayar kabari ba to shi dai tambayar kabarin nan gaskiya ne wajibi ne mai imani da shi haka kuma azabar kabarin ko ni'ima saboda qur'ani ya zo da tabbatar da cewa akwai azaba ta kabarin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ta zo da tabbatar da ni'imar kabarin da kuma azabar kabarin Allah yana cewa annaru yu'raruna alaiha guduwan wa ashiya a haƙƙin mutanen fir'auna da shi kansa fir'auna cewa ga sifatin mutuwarsu safa da yamma sai an kai su wuta sun ɗanɗana kaga wato halin kafin ai tashin alkiyamar suke shan azaba kenan to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗa a cikin sashen hadisai cewa shi dai kabari ko rami ne daga ramin wuta ko kuma dausayi ne daga dausayin aljanna ashe kenan kabari akwai ni'ima akwai azaba a cikinsa cewa mu a haka ba ma gani ba wai ya kore ba mutazilawa su suka kore tambayar kabari da azabar kabarin da ni'imarsa suka ce ai ba ma gani to saboda su a nan wato sun dogara ne da hissu kawai amma a nasosi sun zo da ta da haka sun zo da tabbatar da cewa akwai azabar kabarin sun zo da tabbatar da azabar kabarin wannan azabar kabarin abu ne wanda yake daga sha'anin ruhi daga sha'anin ruhi don mu ba mu gani ba ba dama mu ce za mu yi musu domin ba komai muke iya riska ba ba komai muke iya riska ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai malaika yakan zo yana gaban sabban sa malaikan ya tazance da shi wani lokacin amma ba su gan shi ba ba su ji me yake faɗa masa ba ba su ga mala'ikan ba ba su ji me yake faɗa masa ba tare da cewa yana gaban su yana tare da su to duk irin wannan abin da yake kan dai abin da yake wajibi akan mu sai dai mu ba da gaskiya da shi kawai
wa anna mawtal khalqi bil ajali haka nan kuma ka tabbatar da cewa mutuwar halitta gaba daya kowa kowa ka gani a cikin halitta duk wanda ya mutu to ya mutu ne fa da ajalinsa wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu wa ghayru hadha badilun la yuqbalu inda mai jaharatu tauhid yake fada kada a ga cewa an kashe wani a ɗauka cewa an rage ne a cikin ajalinsa bai kai ajalinsa ba ko da shi ma ya mutu ne da ajalinsa ba wanda zai mutu kafin ajalinsa ya zo wa ma kana li nafsi nan ta muta illa bi iznillahi kitaban muajjala muajjala a littafi ne ajali ne wanda yake an riga an ɗauka cewa ga lokacin da mutum zai mutu illa ya ka wannan kisan kawai sababi ne sababi ne kisasin da ake yi kawai saboda sababi ne amma ba wai dan ya yanke masa ajali ba daman iyaka ajalinsa kenan wanda ko da gwargwadon numfashi ɗaya ba zai iya ƙarawa a kai ba to wato wannan shi ma haka masabar ahlus sunnati take a nan a mutazilawa su tsakanin su akwai sabani akwai wanda yake sun bi kamar masabar ahlus sunnatin akwai wanda suka ce shi wanda aka kashe yana da ajali biyu akwai ajalin da zai iya kaiwa idan da ba dan an kashe shi ba da kuma wannan wanda zai kai a kashe shi ya zama yana da ajali biyu kenan akwai kuma ma wanda suka tafi zuwa cewa ai ajalinsa guda ɗaya ne tak wannan wanda ya kashe shin ya yanke masa wannan ajalin ne to duk da wa'annan zantuttuka nasu nasosi da yawa sun yi raddin su sun yi raddin su cewa shi wanda aka kashe shi dai an kashe shi ne don cewa ajalinsa ya zo ba wai don wani abu ba shi wannan kisan dai sababi ne zama wasa sababi shi yasa aka shar'anta kisasi shi yasa aka shar'anta kisasi amma ba wai dan shi ya dauke masa rayuwar gaba ɗaya kafin wakacin dauke rayuwar tasa ta zo ba a wakacin kenan ba ƙari to to alhamdulillah
والحشر والصراط والميزان رؤيا الإله رفعه القرآن نزول عيسى وهو قرب الساعة وقتله الدجال والشفاعة نعم والحشر hakanan kuma haƙiƙ wajibi ne a kanka kai mukallafi ka tabbatar da alhashara tashin alkiyama cewa ba makawa za a yi tashin alkiyama wajibi ne ka tabbatar da tashin alkiyama wajibi ne kan kowa a cikinmu ya yi imani da cewa za a yi tashin alkiyama rana ce wato wadda za a tashi gaba ɗayan halitta tun daga farko har ƙarshe gaba ɗaya za a tara mutane a waje ɗaya za a tara mutane a waje ɗaya wanda an faɗi tsarmatuka an faɗi abubuwa na ban tsoro wanda suke zuwa a wannan ranar to wajibi ne dai duk abin da muka ji game da wannan mi imani da shi mi yadda da shi mi yadda haka
wasu raba hakanan kuma wajibi ne mi imani da cewa akwai siradi yadda yake qur'ani ya zo da maganar wa innal ladzina la yu'minuna bil ayati an siradi lanakibuna wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman makariya ba wani a cikin ku sai ya gangare wuta wato sai an bi ta kan siraɗi kenan wanda zai samu ya tsira ya tsira ya zarce siraɗin ya sadu da aljanna wanda kuma aka nufi halaka shi shi kenan ya faɗa ba zai samu ƙetare siraɗin ba wa inna lazina la yu'minuna bil akhirati an siradi lanakibuna hakika wayanda yake ba su imani ba ba su yadda da lahira ba kan wannan su za su sun bauɗe wa siraɗi domin ba su aikin da zai sa su tsira akan siraɗin ba to wal mizana wato kuma an yi bayaninsa cewa siraɗin wato ya fi sirantaka ya fi sirantaka daga gashi kuma ya fi kaifi daga kaif, uh, wato uh, takobi kaifin takobi to haka dai wato bayi za su ƙetare shi kuma gwargwadon ayyukansu akwai wanda zai ƙetare wanda zai huce kamar gudun iska akwai wanda zai wuce kamar gudun ingarman doki akwai wanda kamar gudun mutum mai ƙarfi akwai wanda da sauri da kamar saurin mutum akwai wanda tafiya akwai wanda ma da jan gindi zai ƙetare shi siraɗin nan hawa hawa ne dai mutane wato fanajuna mutalifuna fi sur'atin najati alaihi min nari jahannama mutane a cikinsu akwai masu tsira wanda su ma wanda za su samu tsira ɗin nan masu sassaɓawa ne a cikin gaggawar tsirarsu a kan siraɗin tsirarsu daga wutar jahannam wa qaumun abaqatun fiya amalu wasu mutanen kuma ayyukansu ta dilmiyar ta shigar da su a cikin wuta ba za su samu tsere ba za su samu tsira a kan siraɗin ba to wal mizana hakanan kuma wajibi ne mu imani da cewa akwai ma'auni na ayyuka wanda za a auna ayyukan bawa wani ra'ul mawazi na alƙisɗal yau milkiyama walwazun yau ma'izinil haƙƙo awo kam ranar alƙiyama abu ne wanda yake tabbas lalle za a yi shi to wannan wato ba da gaskiya da awan da kuma ma'aunin wajibi ne akwai awan akwai kuma ma'aunin mutazilawa da suka ce ba ma'aunin awan da ake faɗa tabbatar dai da cewa za a yi aldilci ne kawai tsakanin bayi wato sun bauɗe ne sun bauɗe ne hakika shine abin da ahlus sunnati suka tafi a kai cewa awan nan hakika ne kuma ma'aunin akwai shi Uh, sai dai wato akwai saɓani da yake ya gudana tsakanin malamai a cikin shi awon nan da aka ce za a yi ga waye za a yi dukkan mutane da musulmi da kafirai sai an musu awo ko ko awon musulmi ayyukan musulmi kawai ake aunawa amma kafirai daman su ba su da awo abin da yasa saɓanin akwai wasu ayoyin akwai wata aya a ƙur'ani da ta nuna cewa kamar shi kafiri ba a yi masa awo ko أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا شي يسا بازام تسين مسما da wani ma'auni ba ranar alkiyama to yan sa'ayun kuma sai a ga cewa sun nuna awon ga kowa ne آه والوزن يومئذ الحق فمن ثقل موازينه فاولئك هم المفلحون وما هبت موازينه ف... ف... ومن خفت موازinu fa ulaika allazina hasiru anfusuhum bima kanu bi ayatina yajhaduna kaga aka nuna kamar aikin a za a auna aikin kowa akwai wanda ba zai samu komai ba shine wanda yake kafiri wajen awan nan to shi yasa aka samu sabani tsakanin malamai shi dai auna aikin na wanda suke mummunai wannan tabbas ne yanda mai ah, shau dahir yake faɗa a nazmul kubra da yake cewa wa waznu amali ulil imani bila niza'in wa uli kufrani ta'arurun nususi fihi muqtara alhulfa lakin waju jam'ihi ara bi anna mal man fiyu nafuhu fa am bila nuqimu ay sawa'un wal adam wa waznu amali ulil imani auna ayyukan wanda suke mummunai bila niza'in tabbas ne ba jayayya tsakanin malamai wa uli kufrani amma auna ayyukan kafirai ta arurun nususi yadda aka samu nasosi masu mu'arara da juna fihim a cikin lamarin su ikitara alhulfa shi ya hukunta aka samu sabani tsakanin malamai sai dai shau ɗari yake cewa lakin waju jam'ihi sai dai fuskar da za a bi a tara tsakanin nasosin nan wanda a zahiri za a ga kamar sun yi mu'arara da juna ara ya yi haskaka bi anna malman fiyu na fuhu cewa inda aka kore inda aka ce ba za a yi musu awo ba ana nufin ba za su ga amfanin awon ba domin an ma abu ma amma baka ga amfaninsa ba ai kamar ba a yi ma ba a yi ma abu ka ga amfaninsa shine amma amma amma abu baka ga amfaninsa ba ko an baka abu amma abun bai amfane ka ba to duk da a wannan halin ai za ta iya cewa ba a baka komai ba to shi yasa she kafiran da aka ce ba za a tsaye musu da ma'auni ba ana nufin ba za su ga amfanin awon ba ba wai ba za a yi awon ayyukan nasu ba za a yi musu awon amma kuma ba za su ga kome ba saboda ba aiki kyakkyawa a ciki wanda yake ma kyakkyawan an faɗa cewa ba za su ga ladansa a layira ba ko wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura to fa an bila nuqimu sai zamo wato la nuqimu an nufi ai sawa'un wal adam yi musu awon da ma ba a yi musu ba duk ɗaya ne ba za su ga amfaninsa ba ba za su ga amfaninsa ba kuma wajen cewa awon me ake aunawa ana auna takaddun aiki ne ko ko ana auna a ayyukan kansu to shi ma akwai sabanin malamai akwai waɗanda suka ce takaddun ayyuka ake aunawa saboda akwai nasosi da yawa da suka nuna cewa takaddun ayyukan nan ake aunawa yadda shi shehu ɗayar ɗin da yake faɗa wa kaulahu minan nususil warida ka qissatil bidaqatil munfarida min mi'atin miqdari maddil basari farajaha ta yalaha min bushari a harja ibn majatin wa tirmizi qala sahihun hasanul manafizi wa fi sahih ibn hibban az-zaki wal baihaqi wa sahibul mustadraki akwai nasosi da yawa da suka nuna cewa ana auna takaddun ayyukan ne takaddun da yake an rubuta ayyukan nan a kai su ake aunawa kamar kissar takarda guda ɗaya ya guntuwar takarda wadda yake ita ce kawai ta ware daga cikin wasu takardu manya guda ɗari wadda kowace in aka buɗe ta iyaka ganinka ba za ka ga ta ba ɗari ba ɗaya takardu ɗari ba ɗaya kowace cikin ɗarin ba ɗayan nan in aka miƙe ta ba za ka iya ganin ta ba kuma duk an rubuta munanan ayyuka ne a kawo ga wani bawa a auna duk a cikin 99 nan ba aiki na kirki ko ɗaya sai an gama aiki an gama masa awon duk 99 nan a ubangiji ya tambaye shi ya ce to a bawa na kana da wani hanzari ko kana da wani aiki awan nan da aka yi daidai aka yi koko ya ce a ni na da ubangiji daidai ne aka yi awan nan to kana da wani aiki da zaka kawo mai kyau wanda za a sa a gani sai ce a ni na ya ubangiji ni kam na yadda na san wuta ce kawai sai ubangiji ya ce da shi a ai a nan ba waje ne na zalunci ba ai akwai wani aiki naka da kai sai a fito da wata yar guntuwar takarda a ciki an kai an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah kawai a ciki sai a ce a hada auna in aka auna sai wannan takardar guda ɗaya ta rinjaya wannan takardar guda ɗaya ta rinjaya wannan cas'in da taran shine shi shau ɗaya yake cewa ya lahamin bushari wannan kam ya isa albishir da yawa ga dukkan wanda ya lizimci kalmar la ilaha illallah wanda wannan hadisin har da ibnu majatin ibnu maja ya fi da hadisin wa turmizi haka nan turmizi ya fi da hadisin qala kuma yace hadis sahihun hasanul manafizi hadisi ne ingantacce kyakkyawa wa wa fi sahih ibnu hibban az-zaki haka nan ibnu hibbana ya fidda hadisin a cikin littafin sa sahih ah, wal baihaqi haka nan baihaqi wa sahibul mustadraki haka nan malamin sa ah, hakim abu abdullahi al-hakim ya fidda hadisin shi ma wato hakim malamin baihaqi din ne Na'am.
to akwai kuma wa'ansu ko nasosin sun nuna a su kansu ayyukan ma ake aunawa ayyukan kansu ake mai da su kamar yadda yake ya zo a sashen hadisai cewa tun daga ma tashi daga kabari kowa irin aikinsa zai je Ah, aiki mummuna ya zo a sufa mummuna ya ringa faɗawa bawa to ka daɗe kana morata a duniya rayuwar duk da kai a duniya ka more ni to yau kam ni zan more ka sai ya- sai ya tsalle ya hau kansa Ahem, aiki kyakkyawa shi ko ya zo a sifa kyakkyawa ya ce na dade ina wahal da kai zaman ka rayuwarka ta duniya na wahal da kai to a yau kam za ka huta zo ka hau zo ka hau ni to haka dai abin yau mana hashurul muttaqina ila rahmani wabda wa suqul mujrimina ila jahannama warda to kowa dai aikin sa haka zai gani daga tashi ma daga kabari to a, ashe ayyukan nan kenan ake aunawa akwai wasu nasosu ma kuma da suke nuna cewa a'a gaban ma da bawa ya dauka ya kyakkyawan aikin ko ya mummunan aikin ita ce za a auna ita wannan gaban ma za a auna kamar irin hadisin da aka ruwaito cewa tana ablamin masudin ablamin masudi ya kasance mutum ne gajere siriri wata ran ya hau kan wata bishiya sai kafarsa ta bude makin gama kafarsa ta bude su- sabai wasu cikin sabai suka ga siran takarta sai suka yi dariya ganin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna yi masa dariya wannan kafar tasa da kuke gani a ranar alkiyama ta fi nauyi daga dutsen uhudu to ashe kenan gabobin da bawa ma kenan ya ayyuka kyawawa su ake aunawa ko waɗanda yake yayi ayyuka munana su za a auna wato a a ga natijar mummunan aikin kenan to shi yasa wato aka samu eh, sabani tsakanin malamai a cikin menene wato wanne ne ake awon wanne ne ta yi ya zama dukkanin su ma a iya yin awon da su Na'am.
a awon da takaddun ga wasu wasu kuma a ayyuka a awon ga ayyukan nasu kansu wasu kuma wato ya zama ma jikin nasu za a auna Na'am.
don nuna ɗaukaka Na'am.
to alhamdulillah to alhamdulillah
بسم الله الرحمن To a'udhu الرحيم billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
نعم دama an karanta wal hashra was sirata wal mizana To to haka ne.
ru'yal Ru'yal ilahi ilahi.
rafa'ahu al qur'ana Mm.
na'am ru'yal ilahi To ru'yal ilahi haka nan kuma wajibi ne akan kowane musulmi ya tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangiji a ranar alkiyama. Ru'yal ilahi su tabbata wajibi ne imani tabbatar da wato adafi ne kan haƙiƙ Na'am.
ruya din a ma- mansubi ne illa iyaka nasbar fataha ce wadda ba za ta bayyana ba saboda su makasuri ne Na'am.
ru'yal ilahi tabbatar da cewa lalle za a ga ubangiji a lahira yanda hadisai da yawa suka zo ayoyi na qur'ani ma sun zo da haka ujuhun yawma izin narira ila rabbiha nazira to ayoyin na qur'ani lillazina hasanul husna wa ziyada to kuma hadisai sun zo wanda suke mutawatirai wanda yake sun tabbatar da cewa mummune za su ga ubangiji a ranar alkiyama wanda suke kafirai ko munafukai su ne wanda ba za su ga Allah ba Ah, wa- wala wala wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati Ah, ubangi- ba za su ga ubangiji ba Ah, hadisai da yawa sun zo da haka shi yasa ka tabbatar da haka ganin mu- ah, ganin ubangiji ya fi kowace ni'ima wajen wanda suke mummuni saboda wakacin da yake suka ga Allah to za su mance da duk wata ni'ima ma ta aljanna Ahem. yarahul muminuna bi gairi hasarin wa idrakin wa rarbin lil misali fayan saunan na'ima izara auhu faya husrana ahalil itizali yarahul muslim- muminuna mummune za su ga ubangiji biduni hasirin ba wai dan ubangiji ya iyakantu a jiha ba a wa idrakin ba wai dan sun kai garaskar hakikaninsa ba ba kamar ganin mahaluki ba ne mahaluki in ka gan shi wannan ganin da kai masa zai iya sa ka dubi kimarsa ka kwatanta shi da sauransu a ganin ubangiji ba haka ba ne subhanahu wata'ala Allah ya faɗa a siffarsa la tudriku labsaru wa huwa yudriku labsara a warar billil misali ba da kawo misali ba fayan saunan na'ima izara auhu lokacin da mummune za su ga Allah sai su mance duk da ni'ima aljanna ma gaba ɗayan ni'ima aljanna sai su mante da ita a sannan faya husrana ahlil itizali mu'tazilawa wanda suka tafi zuwa cewa ba za a ga Allah ba to kam hasararsu ta kai matuka domin la'alla domin su ba za su ga Allah bane shi yasa suka yi musun ganin ubangiji subhanahu wata'ala Mm, yadda mai jauhara ake faɗa wa minhu an yunzara bil arsari lakin bila kaifin walan hisari Eh, lil mu'minina iz bija'is ulliqat in haza walil muhtari duniyan sabatat eh, wato wa minhu an yunzara bil absari yana daga abin da yake ja'izi a haƙƙin Allah ya zamo a ganshi eh, lakin bila a ganshi da idanu lakin bila kaifin ganin amma fa ba da kaifiya ba walan hisari ba da iyakancewa ba eh, lil mu'minina ganin nasu ja'izi ne ga mummunai saboda mai izbi ja'iz ullikat domin ai an rataye ganin Allah subhanahu wata'ala da abin da yake ja'izi menene ja'izin tabbatar dutse a wajensa mustahili ne a ce dutse ya ci gaba da zama a inda yake awa ba mustahili bane to da annabi Musa ya ce yana son ya ga Allah me aka faɗa masa cewa kai unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani domin dutsen nan in dutsen ya sami ikon ci gaba da zama a inda yake to lalle kai ma za ka ganni to amma sai ya zamo dutsen a wannan halin bai samu zama inda yake ba amma zaman nasa a inda yake ai ja'izi ne saboda dama ai a wajen yake inda mustahili ne ai da tun farko da mun dutsen ba zai zamo a wajen ba ashe ja'izi ne kenan duk abin da yake an rataya shi ko da ja'izi to shi ma ja'izi ne abin da duk yake an rataya shi da ja'izi to shi ma ja'izi ne to kuma ganin Allah wato ba wai sai lalle a lahira ba da ta fuskar hankali yake ja'izi ko a nan duniya ta fuskar hankali ja'izi ne a ga Allah da idanu saboda me saboda ubangiji subhanahu wata'ala samamme ne fallahu maujudun wa ma bihim tira wa kullu maujudin yasihu an yura ubangiji subhanahu wataala samamme ne ba kokonto a cikin zamowar Allah samamme duk abin da yake samamme ko ta yi a ganshi ta yi a ganshi illa iyaka ta fuskar shari'a to shari'a ta zo da cewa za a ga ubangiji ne a lahira gani da idanu sai dai wanda yake wato gani wanda yake na zuci wanda yake wannan ba na idanu bane to wannan fa ta yi a duniya yanda sashen sufa yake cewa anil na ma'al a haba bi ru'ya ta kallati ilai ha qulubul arifina tusari'u anil na ma'al a haba bi ru'ya ta kallati ilai ha qulubul arifina tusari'u ka ba mu tare da dukkan masoyanmu mu samu ganinka ganinka wadda a zukatan qulubul arifina kaga yace qulubul arifina zukatan masana Allah take gaggawa ashe gani ne na zuci ba gani ne na idanu ba ba gani ne na idanu ba shi yasa su malaman ma suka ce ai wanda ya ce a duniya yana ganin Allah da idanunsa sai a ce ya bata in dai da'awa cewa da idanu ne wa man qala fid dunya yarahu bi ainihi fa zalika zindiqun daga wa tamarrada to illa iyaka sun ce a'a za a ce dai kawai ya bace amma wato ba za a ce masa zindiki ba saboda mai yiwa ko wani abu ne ya bayyana gare shi ya rikitar da shi amma wanda ya da'awar ganin da zuci to wannan ai za a gaskata shi za a gaskata shi to na'am rafa'ahul qur'ana hakanan kuma haƙe ka tabbatar da rafa'ahul qur'ana cewa za a ɗauke qur'ani kusa da tashin alkiyama za a ɗauke qur'ani kusa da tashin alkiyama wato tun ana ɗauke a fahimtarsa da aiki da shi da farko dai a ɗauke aiki da shi ya zamo ana karantawa ana fahimtar amma kuma an kasa aikin da shi ba aikin da shi yanda sashen sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu da can zamanin annabi tun a zamanin tabi'ai ne fa yake faɗa wannan magana tun a sannan da sauran sahabban annabi yake cewa mu da can yanda muka zauna da annabi yanda abin yake sai an fara ba mu imani sannan ake ba mu qur'ani sai mun sami imani cikakke sannan ake ba mu qur'ani shi yasa duk abin da zamu karba daga qur'ani sai zo mana tare da cewa mun yi aiki da shi saboda muna tare da imanin cikakke ku ko a yanzu abin ya koma sai a ba ɗayan ku qur'ani kafin a ba shi imanin sai ya zamo ya samu qur'anin mutum ya karanta ya iya karantawa ya san tajwidin ya san komai zai bayani cikakke akan qur'anin amma kuma ina aikin da shi babu to ana wannan halin ma kuma a ƙarshe sai ya kai matsayin da cewa za a wayi gari a buɗe takaddun na ƙur'anin sai a ga sai dai takaddun kawai sai farin takaddun an ɗauke rubutun gaba ɗaya an ɗauke rubutun gaba ɗaya yanda ya zo a hadisin bazzaro wanda huzaifatu ya ruwaito eh, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa ƙarshen zamani za a waye gare ma ba komai a cikin takardu na daga qur'ani ko ma na shari'a gaba ɗaya mutane su waye gare ba san sallah ba ba san azumi ba san zakka ba san hajji ba ba san aure ba ba san ciniki ba san komai ba illa iyaka za a samu su dai suna cewa to mu dai mun riski magabata suna faɗan wata kalma wai la ilaha illallah to shi wanda ya karɓo hadisin daga huzaifatu sai ya ma yana cewa da shi to me dan ba sallah ba zakka ba azumi ba komai me fada la ilaha illallah za ta amfane su yana ta faɗa huzaifatu dai haka har a ƙarshe huzaifatu ya ce a'a ba fa yanda ka fahimta bane bala tanfa'uhum wannan la ilaha illallah ita kadai din kawai ma za ta amfane su la ilaha illallah ma kadai za ta amfane su amma a ƙarshe wato kuma in lamarin ya tafiya sai zama ma wanda ma ya san me me me la ilaha illallah ma babu sauransa to haka duk sai ya afko Allah ya kiyaye mu to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim نعم نزول عيسى وهو أقر... وهو قرب قرب الساعة الساعة. مم.
وقتله الدجال والشفاعة Mm, والحوض والمعراج والجنان والنار إذ مخلوقتان الآن mhm.
نعم da fi sama'i وفي jannatun wal السماء furqu جنة والخلف في النار النار جمع ga والأصف sauhul waqafu to نعم نزول عيسى nuzula isa hakanan kuma haƙiƙ ka tabbatar da cewa annabi isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam zai sakko nan gaba kusa da sa'a alkiyama inda yake ayoyi na ƙur'ani sun yi nuni zuwa gare shi kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wanda suke mutawatirai wanda yake lalle ne kan kowa ya imani da su hadisai mutawatirai sun zo da cewa annabi isa zai sauko kusa da tashin alkiyama ayoyin qur'ani sun yi nuni zuwa gare shi wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti Ah, wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wanda yake sun kai matsayin mutawatirai malamai da yawa sun tabbatar da cewa hadisan da suka zo game da saukar annabi isa sun kai matsayin mutawatirai shi yasa duk wanda ya kore saukar annabi isa ya karyata abin da yake ya zo ne mutawatiri a a- a- a- a shari'a a addini shi kuma a, asali ma ai abin da malamai suka faɗa duk wanda yake ya karyata abin da yake ya zo mutawatiri a addini saboda me saboda mutawatiri abu ne wanda yake an yi yanke da cewa gaske ne yanda mai maraki saudi yake cewa wa qada bi sirqi khabari tawaturi wa sawwi baina muslimin wa kafiri wa qada bi sirqi habari tawaturi kai yanke da cewa duk hadisin da yake an ruwaito shi ta fuska wadda take mutawatira to cewa lalle gaskiya ce shi yasa abin sani ne sani na larura a addini wanda ko duk yake eh, wato ya karyata abin da yake an san shi sani na larura a addini to wannan ba musulmi bane inda shehu sudi yake faɗa a kaukabu jahidu mujma'in alaihi ulima raruratan fiddini laysa muslima jahidu mujma'in alaihi ulima raruratan fiddini laysa muslima wanda mai jawhar tauhid yake faɗa shi lakani cewa malli ma'lumin raruratan jahar fi dinina yaqtalu kufran laysa had Eh, wa malli ma'lumin raruratan jihad fi dinina ya kutalo kofran laisa had wanda duk ya musu abin da yake an san shi sani na rarura a cikin addini to hukuncinsa a kashe shi saboda ya kafirta ba wai za a kashe shi ba ne don haddi don a yi masa ladabi ta- yana musulmi ne za a kashe shi a za a kashe shi don ya kafirta ne نعم to da can asalin musulmi gaba ɗaya sun gamu kan cewa annabi isa zai sauka daga baya aka samu wasu ƙungiyoyi masu danganta kansu ga addinin musulunci wanda suka zo da cewa "Ah, ai annabi isa ba zai sauka ba ko su yi tawili ko su ce ahadi ma ba su kai matsayin mutawatirai ba ko ayoyin ba a fili suke ba shi yasa suna da damar su kauce to hadisan ne wanda suke masana na hadisin sun ce mutawatirai ne shi ko kowane ilimi ai ana komawa ga ma'abutansa ne ba malamin fiqh bane zai ce wannan hadisin hadisi ne mutawatiri malamin hadisi za a tambaya kamar yadda in an magana ce ta fiqh dole a koma wajen malamin fiqh ba malamin hadisi za a tambaya a kai ba yadda shau iraki yake fada a cikin alfiyatul hadisi ah, wato fa'ana bihi wala tahur bizanni wala tuqallid gaira ahlil fanni a duk abin da za ka yi a kowane fanni to ka dogara da zancen malaman wannan fannin kakka ce za ka dogara da zancen wa'yansu can wanda ba ma abota wannan fannin ba ne ko da su malamai ne a fannin su ko da malamai ne a fannoni da yawa amma a wannan fannin su ba malamai ba ne to kakka dogara da su in dai a wannan fannin ne ka koma wajen malaman wannan fannin fa'ana bihi wala ta hurbi zanni wala tuqallid gaira ahlil fanni ka dogara da wanda yake sun san abin to su wanda suka san hadisin su ne suka tabbatar da cewa hadisan da suka zo da saukar annabi isa mutawatirai ne to na'am wa huwa qurbu sa'a shi ko saukar annabi isa zai sauka ne kusa da tashin alkiyama Na'am.
kusa da tashin alkiyama Na'am.
shi yasa malamai ma sukan ce shi ne alama saukar annabi isa ita ce alama ta uku daga cikin manyan alamomi guda bakwai Na'am.
wanda aka ce za su bayyana dab da tashin alkiyama yadda malamai suke cewa mudda'iya nudku wato mimin ishara zuwa mahadi mahadi shine farkon babbar alama ta tashin alkiyama babbar alama wato akwai alamomi da yawa amma manyan alamomin guda bakwai ne mudda'iya nudku mu mimin ishara ga mahadi dal mudda ishara ga dajjal dajjal bayyana dajjal fitowar dajjal shine alama ta biyu daga manyan alamomin tashin alkiyama ainin kuma ishara ga saukar annabi isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam yar kuma ishara ga fitowar yajuju da majuju Na- nunin ishara ga naqatu salihin ɗa'in nud ɗa'in ɗulu'u shamsi min magaribiha hudowar rana daga yamma kafin kuma ƙahaɗu yu- ah, wato fari yunwa da za ta gama duniya dab da tashin alkiyama da ita ce karshe ma a cikin alamomin manya alamomin guda bakwai ne yadda malamai suke fada mudda iya nurko to shi saukar annabi isa shine alama ta uku a cikin manyan alamomin nan guda bakwai to wa qatluhu dajjal wa dajjala.
qatalahu dajjala hakanan haqiq ka tabbatar da qatalahu dajjala cewa annabi Isa zai kashe dajjal zai kashe dajjal wato in ya sauko ya koyi da mahadi a sallah ya ce da ma- eh, wato an an yi iqamar sallah asuba mahadi ya ce da shi huce ku ce kai sallah sai annabi isa ce a kai kana daga al'umma da wani ku ba yanda za a yi ya huce ku kai za ka huce kai mana sallah to sannan ana mahadi ya huce annabi eh, isa ya koyi da shi yanda shehu ibrahim yake faɗa yusalli bihil mahadiyu ya fauza ummatin ya ummuhu muda wa isa wa aluhu Ehe. to ah, ah, wato kuma sannan annabi isa ya fita da sauran musul- da musulmi ya yaƙi dajjal ya kashe shi to Na'am. Wash shafa'a haka nan kuma ka tabbatar da ceto cewa akwai ceto annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda za zai yi ceto shine farkon wanda za a karbi cetonsa yanda shehu suyudi yake faɗa a kaukabo awwalu shafi'in wa man yushafa'u nabiyuna farkon wanda zai ceto farkon wanda za a karbi cetonsa shine annabi mu sallallahu alaihi wasallam Ehe. kuma koyan da mai jawharatu tauhid yake faɗa wa wajibin shafa'atul mushaffa'i muhammadin muqaddaman la tam la tumna'i wa ghayruhu min mutaral ahyari yashfa kama qad ja'a fil ahbari izdaizun gufranu ghayril kufri fala nukaffiru minan bil wizri Aha, wato la- ceton manzo sallallahu alaihi wasallam lalle ne a musulmi su yadda da ita cewa manzo zai yi ceto zai yi ceto ceton annabi sallallahu alaihi wasallam hawa hawa ne akwai ceton da zai yi na a shigar da wasu cikin al'umma aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba to akwai ceton da zai yi a cikin cewa a a ɗaukaka darajar wa'yansu a cikin aljanna wato ɗaukaka darajarsu wato wanda yake sun cancanci su shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya musu ceto cewa a kai su daraja fiye da wadda za a ba su inda don duba da aikinsu ne akwai ceton da zai yi na ah, wa'yanda yake wasu wanda yake sun cancanci a kai su wuta ya zama ba a kai su ba a sa sa aljanna akwai ceton da zai yi kuma na ya fidda wa'yansu cikin wanda yake an sa su a wuta kafin a yi musu azaba ko kafin a gama musu azaba to duk irin wannan ceto iri-iri dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi daban-daban iri-iri ne to kuma ba shi kadai ne mai ceton ba illa iyaka shine farkon dai wanda zai ceton wanda za a karɓi cetonsa wa gairuhu wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutaral ahayari daga yaddaddun zababbun bayan Allah ya shafa'u shi ma zai ceto zai ceto ayoyi na qur'ani sun tabbatar da ceto tunda kafirai aka ce a haƙƙin su famalana min shafi'in su ne suke cewa ba su da wanda zai musu ceto kaga kenan idan da da su da mummunai duk daidai ne to me za su zo suna sukan kansu da cewa su suka rasa masu ceto inda ya zama ba wanda zai samu ya ceta ai kaga sai a ce to menene kuma za su soki kansu tunda abin ya zamo ya gama to amma daga cewa cewa ba su da wanda zai musu ceto ya nunar ashe inda sun yi imani za su samu wanda zai musu ceto shi yasa imani da ceto yake lalle wato wanda hadisan ceto sun zo a mutawatirai hadisai daban-daban daban-daban sun zo wanda suke mutawatirai don tabbatar da ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam da ceton waninsa daga bayan Allah zababbu to
wal hauda hakanan kuma ka tabbatar da hauri alkausarar annabi sallallahu alaihi wasallam kai imani da ita yadda yake qur'ani yayi nuni zuwa gare ta inna adaina kalkausar kuma hadisai waɗanda suke mutawatirai sun zo da tabbatar da alkausarar ga annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyaka wato an samu sabani tsakanin malamai shi haurin nan tafkin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake yake banta da shi ko ko kowanne daga cikin annabawan Allah da manzanninsa yana da nasa tafkin wanda al'ummarsa za su samu su sha to wasu sun tafi zuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta da shi banda sauran annabawa banda sauran manzanni wasu ko sun tafi zuwa cewa a'a kowanne ma cikin annabawa yana da nasa kowanne cikin manzanni yana da nasa na annabi sallallahu alaihi wasallam di ya fi nasu saboda shi nasa tafkin yana samun karuwa daga alkausararsa wadda alkausarar tasa daga aljanna ne to hakanan kuma aka sake samun saɓani tsakanin malamai wasu suka ce tarkin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a hau kan siraɗi ne yake za a sha daga gare shi wasu ko suka tafi zuwa cewa a'a sai an gama ƙetare siraɗi sannan ne za a samu tarkin wasu malaman ma suka ce ai kowanne a cikin maganganun nan guda biyu yana da dalili yana da hujja shi yasa zancen da yake sawaba kam a ce a tafkin nasa guda biyu ne akwai ɗaya kafin siraɗi akwai ɗaya bayan siraɗi yadda mai man halittar tauhidi yake cewa kaunahu ba'ada siraɗi na nido aw qablu aw zani ma'an zal ajwadu wa kaunu zama alkasara tasa na ridu zamu gangare mata ne ba da siradi bayan mun ketare siradi aw qablu koko kafin mu ketare siradi zamu je mu sha auzani ma'an koko guda biyun ne gaba ɗaya za wannan a ce guda biyun ne gaba ɗaya al'ajwadu shi ya fi kyau a cikin zantuttuka shi ya fi kyau a cikin zantuttuka to to to to sun kana to alhamdulillah